الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da biyu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na saba'in da hudu daga cikin jiran karatuttukan sahihu muslim wallafar al'imamu abul husayn muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi ba su manta ba muna ƙarƙashin kitabul iman babu bayani anna dinan nasiha babin da ke bayani akan cewa shi addini nasiha ce mun ji an yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tambaya a lokacin da ya ce addini nasiha ne aka ce to nasiha gawa ya ce nasiha ga Allah da manzan shi da littafin Allah da kuma ainihin shugabannin musulmi da al'ummar musulmi baki ɗaya. Malamai suka fassara abin da ake nufi da nasiha ga Allah shine Allah ya gaya maka magana ka ji, ka bauta wa Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya, ka yadda da cewa dukkan darajojin da Allah maɗaukakin sarki ya cancanta, to ka ban mishi su. karkai tarayya da wani a kansu nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce yadda da shi daraja shi kare mishi mutunci yana da rai ko bayan ya rasu sallallahu alaihi wa alihi sallama aiki da sunna shi jajircewa domin yada ita sunna tashi da kuma idar da ita ga duk waɗanda ainihin bata kai gare su ba yadda da littafin Allah shine imani da shi koyan karatun shi sannan kuma da yaɗa shi da kuma ƙoƙarin aiki da shi nasiha ga shugabannin musulmi ita ce ainihin wato ka girmama su kai musu biyayya ma damar abin da suka nemi a musu biyayya a kai bai yi karo da maganar Allah ko ta annabin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ka kare musu mutuncinsu kuma ainihin ba su darajarsu nasiha da kuma shugabanni ake neman su yi wa ainihin talakawa ita ce su tabbatar da cewa sun yi musu adalci ba su zalunce su ba to zalunci mafi girma shine shugaba ya hukunta mutane da dokar da ba ta Allah ba babu zaluncin da ya fi wannan kaf a doron ƙasa. na haka aiki da wata doka wadda ba Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita ba ita ce zalunci mafi girma wanda shugaba zai yi don haka sarautar gargajiya kafirci ce jama'a karka sake yadda ka ce kai sarkin gargajiya ne ka ce kai sarkin musulunci ne kuma kai musulunci karka taɓa yarda ka nuna cewa kai ɗan dimokuraɗiyya ne domin dimokuraɗiyya kafirci ce babu abin da Allah madaukakin sarki yake nema sai shari'a Allah yace summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun akan shari'a muka dora ka dan haka ka bi ta dodar ka bi ta sau da kafa kar ka sake ka bi son zuciyar waɗanda ba san Allah ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka duk shugaba yana daga cikin haƙƙi a kan shi ya tabbatar ya yi aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa da jama'a adalci na farko kenan sannan ya kyautata musu kar ka zama a ƙarƙashin lokacin mulkinka jama'a suna fama da yunwa ko ƙishirwa ko takurwa babu zaluncin da ke biye da wancan kuma mafi a ce Allah ya saukar da wadata wani kuma bawa ya riƙe ya takura wa mutane shi ne bahaushe ce wato rijiya ta ba da ruwa guga ta hana mugunta ce Allah maɗaukakin sarki ya saukar da arziki amma wasu su tattare arzikin su takura wa bayan Allah wannan ƙeta ce nasiha da kuma ainihin wato ake nema ga al'ummar musulmi shine duk abin da ka san zai cutar da su kar ka kawo musu ka yi ƙoƙarin kawo musu alkhairai Allahu akbar don haka the first lady of Islam Khadijatul Kubra Allah ya ƙara mata yarda cikin halayen mai gidanta da take faɗi annabin tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce wa tu'inu ala nawa'ibil haqq duk abin da zai taimaka wajen tsaye da gaskiya kana taimaka wa jama'a Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ban mutane sun wahala ba bai kaskantar da su ba bai wahalar da su ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da muka ji wannan hadisi sai imam muslim ya ce haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana abdullah ibn numair wa abu usama عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم مسلم يتي مالمينا ميسونا أبو بكر أن أبي شيبة يا كرم تدمو حديثي shiko ya ce malamin shi mai suna abdullahi ɗan numair ya karantar da su ainihin hadisi hakanan abu usama shi ma ya karantar da su ainihin hadisi abu usama ɗin cikakken sunan shi shine hammadu ɗan usama ɗan zaid na fata an gane shi ko yace an isma'il ibn khalid an isma'il ibn abi khalid ya karbo daga isma'il ɗan abi khalid al-bajali an qais yace ya karbo wannan hadisi daga qais ɗan ainihin wato abi hazim sannan shi ko yake cewa an jaririn daga jariru dan abdullahi albajali wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya zo musulunta dab da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zai rasu a cikin shekara ta tara ita ce shekarar da ainihin ta inganta cewa ya zo ya musulunta jariru dan abdullahi albajali yake cewa بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة ناي من زن الله مبايعة أكن سيد صلى معنى أكن زورن أكلا دا صلى أكن لوكا چنتا كما يد أينهن الله مدعوك كنسركي أمرني دا سيد صلى تنيو من زن الله القوري da yarjejeniya da muka kulla da manzon Allah cewa ba zan yi sakaci da sallah ba wa ita zaka na yi wa annabi alkawari da cappa akan cewa zan ba da zakka wan nushi li kulli muslimin sannan zan yi nasiha ga ainihin kowane musulmi Allahu akbar jariru dan abdullahi albajali da ya ruwaito wannan hadisi jama'a kamar yadda za mu zo mu ji insha Allahu ta'ala ya fi kowa aiki da wannan hadisin kuma aikin shi zai fassara mana me ake nufi da nasiha ga kowane musulmi na fata an gane mutum ne kyakkyawa wanda Allah maɗaukakin sarki ya mishi baiwa da ainihin kyau a shi malamai suka ce wa kana jariru jamilan mutum ne kyakkyawa qala umar sayyidina umar har yana ce mishi huwa yusuf hadhihi al-umma shine yusufin wannan al'umma wa qaddamahu umar fi hurub al-iraq ala jami'i bajila wa kana lahum asarun azimun في فتح القادسية ثم سكن جرير الكوفة وأرسله علي رسولا إلى معاوية ثم اعتزل الفريقين وسكن كركيسة كركيسيا حتى مات سنة إحدى أو أربعة وخمسين gashi kyakkyawa gashi kuma sadauki ne gwarzo ne aka tunkuɗa shi ya zama shine ya ka tura shi ya zama shine jagora ko kuma kwamandan yaƙi a ƙasar iraq ya je ainihin wato ya jagoranci na ainihin al'ummar shi bajilawa suka ainihin buɗe ainihin kadisiya za mu zo mu tarihin yakin kadisiya nan gaba insha Allah ta'ala ya dawo ya zauna a kufa daga bayan sayyidina ali ya tura shi zuwa ga ainihin mu'awiya domin a tattauna da ya fahimci matsalar ta yi kamari gaba ɗaya sai cire hannun shi ya rabu da aliyun ya rabu da ainihin mu'awiya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya rasu shekara ta arba'in da ɗaya ko arba'in da hudu a ainihin wato bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan shine wuri na farko da aka fara faɗin ainihin wato wannan sahabi ga wata magana wadda al'imamin nawawi ya faɗi dangane da ka fara fahimtar ma'anar wannan hadisi a aikace da jarir yake ki wa min ha ma qalahu an-nawawi mimma yata'allaqu bi hadisi jarir manqibatun wa makramatun li jarir radiyallahu anhu rawaha al-hafiz abu al-qasim abu al-qasim at-tabarani bi isnadihi اختصارها أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا وترن جرير يا أيكي باوان شكي جكك سيوم دوكي آه فقال جرير فاشترى بثلاثمائة درهم يجي سيو دوكي ديناري أينين واتو أريؤكو كما كتشي ينزي سيوشي دبو أريؤكو كما كمان تنهك مثالي وجاء به وبصاحبه shi yaron da ya tashi sai ya zo da dokin kuma ya zo da mai dokin wurin ainihin jarir liyan kudahu saman domin ainihin shi jarir ya ba shi kuɗin ma'ana ya je yayo cinikin doki to yanzu an sallama doki sai ya zo da doki da kuma ainihin mai dokin faƙala jarirun da sahibul faras sai shi jarir ya faɗa wa mai dokin ya ce farasuka khairun min salasami'ati dirham amma fa dokinka ya fi dirhami ɗari uku kai da baka fahimta ba saboda ka girma cikin mutaakhirina masu son zuciya sai an fassara maka wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'un salaf wanda yanzu ake wasa su in ka zo kana yin su yanzu kai wawa ne a cikin mutane shine ka sai abu da darajar shi a wurin mai shi a sai ka bi alhazan birni azzalumai mutum ya sai abin shi da daraja larura ta kama shi sai kuma ka ƙara karya abin in ka zo bashi kuɗin kuma ka cincina mishi wai haka ake yi ai doki ne ya je ya ciniki ma mai gidan shi dubu ɗari uku misali birhami ɗari uku da suka zo za a biya sai shi mai gidan yake cewa amma fa kai e dokinka ya wuce dirhami ɗari uku atabi'uhu bi arba'ati mi'ati dirham zaka siyar mini da shi dirhami ɗari hudu qala sai shi mai doki ya ce zalika ilaika ya aba abdullah ya ce na sallama maka wannan kuma ya rage naka ni kan da na sallama ɗari uku nan ban ɗari hudu kan ai madalla faƙala sai ce farsuka khairun min zalika kai dokinka ya fi ɗari hudun ma a tabi'uhu bi mi'ati dirham zaka siyar da shi dirhami ɗari biyar thumma lam yazal yazidu hu mi'atan fa mi'a wa sahibuhu yarba jarir yana ta ƙara mishi ɗari ɗari ɗari mai shi yana sallamawa wa jaririn ya kulu jarir yana cewa farsuka khairun ila an balaga samaniyata a samani mi'ata dirham har sai da ya kai dirhami ɗari takwas fashtarahu biha sai ya siya dirhami ɗari takwas ka ji ya ƙara dirhami ɗari nawa ɗari biyar faƙila lahu fi zalika sai aka ce mishi ala gafarta malam abin ɗari uku kuma an ji an sallama ka zo ka siya ɗari takwas faƙala sai ya ce inni baya atu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala nushi li kulli muslimin na yi wa manzon Allah mubaya'a akan zan yi nasiha ga kowane musulmi me ma'anan nasiha kenan anan adalci kyautatawa bin gaskiya a wajen mu'amala tsakanina da kowane musulmi Allah ya sa kun fahimci menene hadisi yake cewa ma'ana hadisi ne gashi yanzu muslim ya ruwaito mana daga jariru dan abdullah yake cewa ya yi wa manzon Allah alkawari zai nasiha ga kowane musulmi ana nan wata rana a rayuwar shi sai ya je yaron shi yau cinikin doki dirhami ɗari uku dirhami ɗari uku da aka zo ba a biya sai ce amma dokin ka ya fi haka ƙarshe ciniki ya kwaranye a dirhami ɗari takwas ya ƙara mai dirhami ɗari biyar haka duk malaman salaf suke haka kuma salaf suke su lokacin da kake cewa kai salafi ne ba wai zabje gange mu kawai da yankakken wando ba salafiyanci ɗabi'u ne kuma ba za ka iya su ba sai an koya maka ka kiyaye wannan shi yasa kullum muke faɗi ɗaliban ilimi da ke sha'awar bin manhajin salafiyanci zuwa ake ake zama ake koyo domin manhaji ne ba ƙungiyanci ba ne balle da ka shiga cikin wasu mutane shikenan kai ma ka zama manhaji ne tafarki ne methodology ne da ake koyon shi ta hanyar karatu an fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan wannan ɗabi'ar ta salaf idan har za ka ce kai salafi ne to a yau a ganta a tattare da kai idan wani ya zo zai auri yarka ko kanwarka tana da wata larura ka ce ga larurar da take da ita ka faɗa in wani ya zo zai sai wani abinka saboda me saboda kai tsohon mashin ne kake da shi yana ta wahalar da kai sai baka nake ce maka to barin aka gyara ka siyar kawai a yi ciko ka sai wani to duk wanda ya zo sai sai ka faɗa mishi gaskiya amma fa kaga babur din nan eh to billahi allazi har asara sallah yana sa ni ina yi saboda matsala ka faɗa mishi gaskiya in ba haka ba wallahi kayi ha'inci saboda cikin hadisi annabi yana cewa laisa minna man ghashana yarka ce kanwarka kayanka za a siya wata mu'amala ce za ta kama dole ne ma damar cewa za ka yi mu'amala da wannan mutum musulmi ne ka yi mishi an nasiha idan kayan shi ne ka siya da daraja ka ɗauki kuɗin shi ka bashi cikin daraja amma wallahi ka rabu da waɗannan miyagun alhazai waɗanda ka girma cikinsu waɗanda ba su da imani ba su da albarka dukiyarsu ba ta da albarka abin da suke nema kawai ya za su su tara dukiya ko ta yaya ya za su su mallaki kayan mutane ta hanyar keta ‘ya'ya ubansu ya rasu marayu ne madadin a taimaka musu a sai kayansu da kima don su samu su amfana har abin ya zama salon magana a ƙasar hausa in kai ta yi ta yin banza sai a ce haba kamar kayan marigayi eh kamar kayan gado wai kayan marigayi wanda ya mutu ya rasu wai su ne kayan banza saboda shi wanda ya gada bai san darajarsu ba me yasa saboda kawai ana tsakiyar mutanen da ba ahlus sunna ba so ku kiyaye ahlus sunna ba shine ka shiga kungiyar izala ko ka zo wurin sa albani ka ce kai ne dan salafiya wallahi kana yaudarar kanka ne wallahi ahlus sunna shine aiki da qur'ani da hadisi da gaske a duk inda kake ka shiga wata kungiya ko baka shiga ba ka haɗu da wasu mutane ko baka haɗu da su ba so ahlus sunna daban shigar ka cikin wata kungiya kuma wallahi daban kar ka yaudari kanka kar ka yaudari kanka kamar mutum ne ya samu admission a jami'a kullum yana can yana hayane shi a cikin gari lokacin jarabawa ya je cikin lecturori ya ba su jarabawa ta fito mai kyau ya zo yana nuna wa jama'a yana yaudara kan shi ne ba yana yaudarar jama'a bane kana tsikhi sakhratan yawman li yuhiha wai rago ne ya je ya samu dutse yana karo da rago sai a ce rago dan Allah ka tausaya dutse ka tausaya kanka ka tausaya wa kanka kana tsikhi sahratan yawman li yuhiha wai rago yake dukan dutse dan ya rusa dutse sai a ce kai rago kai hankali mana dutsen ne yana shan wahala a ci gaba zaka gane kai da kyau ko kai da kuskure saboda haka jama'a ku kiyaye wannan riwaya da al-Imam tabarani ya ruwaito tana bayyana mana yadda halin ainihin waɗannan bayin Allah yake kuma wallahi kai ka karanta suratul fatih wallahi zaka ga yadda Allah ya bi waɗannan mutane ka daina yaudara kanka ka cika gari da hayaniya ku ne ahlus sunna ku ne salafiyuna ku ne kaza ka je ko ina ka duba ka ga ɗabi'unka suke mutanen da suke mu'amala da kai yaya suke jin daɗi da kai ko ya suke shan wahala da kai sannan ka je ka karanta al-imamu ibn rajab a cikin sharhin sahih sharhin shawara arba'una hadith suwane ne ya abbara da cewa ahalus sunna suwane ne salafiyyo su ne mutanen kirki masu aƙida ta gari masu halaye na gari masu ɗabi'u kyawawa ka duba ka gani a hanya in mutum ya haɗu da kai kana faranta mishi rai Allah ya ce wa qulu nasi husna halaftu yaminan ghayra zi masnawiyatin wala ilma illa husna dhanni li sahibi ka haɗu da mutum ka saki fuska ka saki fuska ka faɗa mishi kalma mai daɗi amma ka haɗu da mutum wai kai ne ahli sunna wai kai ba za ka yi magana da shi ba ka haɗu da mutum ka ɓata rai ka murtake fuska ya yi maka magana ka amsa a ciki me bambancin ka da mugu ko kuma ɗan gargajiya babu bambanci ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajhun tariqun wa lisanun layyinun ka saki fuskarka ka saki fuskarka ka faɗa wa mutane mai daɗi ta fito daga bakinka zuciyarka ta zama mai haske wannan shine matakin farko na ka fara ainihin cewa shin kai ahalin sunna ne koko kuma me ya kai kai zaka cika gari da bayani me ya kai zaka yi ta hayaniya ka bari mana a gani daga ɗabi'unka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda duk ya zauna tare da su sai ya yaba cewa ya zauna da mutanen kirki kakanninmu ne hausawa nan suka tafi ƙasar Ghana suka je suka zauna tsakiyar baƙaƙen kafirai na asanti suka rinka musuluntar da su ba da wa'azi ba da ɗabi'unsu so nawa ina kawo muku wannan tarihi ka je Ghana ka ga yadda harshen Hausa ya karfi babu bahaushe ko kwaɗaya a tarihin ƙabilun Ghana amma daga nan cikin zariya suka rinka tashi kwaɗo da linzami suke daga 'yan kaba suna sai da goro suna sai da kaza suna kyautata mu'amala ga waɗannan mutanen kai yanzu ka je ka zauna tsakanin su ba abin da zai haɗa ka da su sai dai cewa kafiran banza kafiran wofi arna kana wulakanta su yaushe za su shiga addinin ka dan ka zo ka kira wa'azin ƙasa kana ɓata wa kanka lokaci ne Fabi'a ta gari ita ce matakin farko is the first platform in da'awa ita ce shimfiɗa farko ta da'awa dan mutum bai ga sakin fuska ba bai ji kalma alheri ba baka kyautata mishi ba ina ruwan shi da addininka ina ruwan shi da wa'azinka so ku tsaya ku nazarin wannan da kyau ku gani ƙasa irin ƙasar Ghana jama'a yau fa mataimakin shugaban ƙasar fa musulmi ne mataimakin shugaban ƙasar musulmi ne kuma bahaushe ne me yasa saboda wacce kyautata ɗabi'ar da suka yi me yasa yanzu ba za ku yi ba idan kakanninku sun je wani wuri sun nuna ɗabi'u na gari har su musuluntar da mutanen wurin me yasa a cikin ƙasar ku ba za ku nuna ɗabi'u na gari ba dattijo ne na hira da shi a makka ya ce asalinsu mutanen haɗeja ne lokacin da suka zo makka ɗin nan ya ce wallahi dako ake tura musu na gold daga ƙofar ka'aba suna kaiwa can bayan garin makka cikin wasu shaguna in magariba ta yi an rufe shaguna don lokaci ya ce ba ginannun shaguna ba ne yan rumfuna ne kawai an kakkafa su ko kofofi ba su da shi in aka zo aka gama cinikin gol sai kowa ya zuba abin shi a katan katan a adaka sai ɗora wa ɗan dako ya ce ba a san sunan mu ba lokacin ba passport ba address za a ɗora wa ya ce gaba ɗaya ba waɗanda ke wannan dako sai hausawa saboda an amince da su bahaushe har ya samu wurin zama yau a cikin masu senior special advisor na shugaban kasar Saudi Arabia yau har akwai Hausawa amma me ya faru daga baya fa khalafa min ba'di khalfun aba'us salata wattaba'u shahawat suka wulakantar da komai suka wulakantar da sallah suka bi son zuciya akwai sanda na je na tara Hausawa a shari'a Mansur na yi musu wa'azi janab ballo wani shafi wani dattijo ya miƙe ce ka ƙara yin wa'azi akan wannan magana na ce ga kurin Hausawa ko sallah wasu ba kwayi na ce ga ka'aba nan bayan ku amma wasu ba sa sallah dattijan sai miƙe yana kuka yace ka ƙara wa'azi akan wannan yace cikin mu akwai wanda ya kai shekara arba'in har yau bai taɓa ganin ka'aba ba na ce me yasa yace bai taɓa zuwa ya yi sallah a ka'aba ba kuma an haife shi yace a wannan anguwar da ni da malam abdulwahab na kano muka je muka wannan wa'azin muna fitowa sai wasu yara sun tsaya a gefe yan gayu yan iska yan agunna ake ce musu area boys kenan na makka da ka an ce dan agunna ko to dan iskan dan bahaushe kenan sai jiwa baki yana magana da da galgaliya za a zo kai ka ji daga najeriya wai za a zo mana wa'azi karyar banza mu da muke a makka sun hala abdullahi ya ce to gashi an yi maka raddi haka so da hali na gari ne ake musuluntar da mutane duk waɗannan da kuke alfahari da su su sarda ba su saci kuɗin kowa ba ba su lakanta kowa ba amma kuma sun yi addinin matsalar da kai baka fahimta ba shine wato fa za ka iya rike aƙidarka da addininka gam babu sassauci kuma kana nan kowa na jin daɗin mu'amala da kai amma kai abin da ka ɗauka ba zai yiwu ka yi mu'amala da mutane ba sai ka take wannan ka make wannan ka mazje wannan ka hararu wannan kana tafiya kamar bujin sa ku duba ku gani yanzu wannan mutum jistan da aka ambaci jarir ba zai yaba ba sai yaba me kake tunanin ba musulmi ba ne mutum ne aka zalunce shi aka wulakanta shi a ƙauyensu da ya gudo madina ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo annabi ya share mishi hawaye aka zaunar da shi aka yi mishi liyafa kwana da kwanaki ya tashi zai tafi sai annabi ya bashi raguna ɗari ya ce ga sunan ka tafi ya ce nan aka ce je ka raba ce fiyayyen halitta ya baka mutumin da ya je sai tsaya a badala ƙauye ƙofa ƙauyensu ya yi ihu sai jama'a gari suka taru malak lafiya ya ce izhabu fa aslimu inda muhammadin fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshaf faqra yace ku tafi ku musulunta a wurin muhammadu muhammadu na kyauta kyauta wanda baya tsoron talauci yace ku dubi raguna ɗari ga musulunci na yi in ba annabi ba ba wanda yake haka duk duniya a lokacin to tun da ya zo to rahma ce to duk waɗanda suke wakilta sha addini a same su da ɗabi'u irin nashi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi yasa a lokacin da muka kuntata wa waɗanda ba mu ba kunci ya kunci sai kuma muka da muna kuntata wa junan dama haka rayuwa take in ka gama kuntatawa na nesa za ka dawo gida ka zauna a yi don ka zauna a gida kuma na kusa ma ba za su ji daɗi da kai ba magana ce ne in kana jin hausa Allah ya sa ka fahimta gashi inda yake cewa wan nusha li kulli muslimin din nan ko wan nusha li kulli muslimin da malam ya zo ya gama sharhin waɗannan kalmomi sai yake cewa akwai wata riwaya kuma da yake cewa bayatu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala sam'i wa ta'a nayi wa annabi mubaya'a akan cewa zan ji duk magana da ya faɗi kuma zan yi mishi ɗa'a falakanani sai manzon Allah ya marmaze ɗan gyara min ya ce fi mastafa'ata ka ce za ka ji magana ta kuma za ka yi min ɗa'a a gwargwadon abin da za ka iya wan nusha li kulli muslimin da kuma nasiha ga kowane musulmi a cikin ainihin ruwa al-imam an-nasa'i wadda ta zo ta hanya al-imam abu wa'il da sha'abi suka ce أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت نازوني إن مك مبايعة akan zan ji maganarka kuma zan yi maka fa'a a cikin duk abin da nake so wa fi ma karihitu da kuma duk abin da na kyamata ma'ana ko ina son abu ko ba na son abu in dai kai ka ce in yi to zan yi qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ce aw tastati'u zalika ya jarir jariru za ka iya haka kuwa awa tutiku zalika anya haka fana da wahala qala sai annabi ya ce qul fi mastata'tu ka ce za ka yi biyayya ne a cikin abin da za ka iya fa bayani sai annabi ya karbi mubaya'ata wal nusha li kulli muslimin cewa kuma zan yi nasiha ga kowane musulmi wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta al-imam an-nasa'i min tariqi abi wa'il anhu ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa yubaya na je wurin annabi ane mishi mubaya'a fa qultu ya rasulullah ubsit yadaka hatta ubaya'uka sai na ce ya manzon Allah ka kawo hannunka in yi maka mubaya'a washtarit alayya sannan duk abin da ka so ka kafa min sharadi fa anta a'lamu kai ka fi sani قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين sai manzo Allah yake to zan karɓi mubaya'arka akan cewa zaka bauta wa Allah zaka tsai da sallah ka bada zakka sannan zaka yi nasiha ga musulmi gaba daya wa tufariqul mushriki da sannan zaka rabu da mushrikai da zaka zauna inda suke ba kun ji wannan sharadin jama'a ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن جده وزاد فيه جيكا شارويت وترواد بغريش فكان جرير إذا اشترى شيئا بسند جرير يجي تشتكي وانا أبو أو بايع وكما يأينه واتو يوانكاس وانشي يقول لصاحبه أي كان شيء وان بسكي تشتكي وإلم annama akhadna minka ahabbu ilaina mimma a'tainaka ka sani cewa dukiyarka da muka karba wallahi mun fi son dukiyar fiye da abin da muka baka ya sai doki a wurinka ya sai gida a wurinka ya sai wani abin hawa a wurinka sai ce maka ya fi son abin da ya karba a wurinka fiye da abin da ya baka fahtar don haka ka tsaba ko sai ka rike gidanka ko motarka ko babur ɗinka ko ka rike ainihin ko ka karbi kuɗin ina fata an gane to mun dai ji kissa da ta gabata a baya ta maganar mai doki da suka ciniki ko duk wannan yana bayyana maka yadda halin malaman farko yake wato matsalar shine asali su salaf ba surutu suka cika mutane da shi cewa su ne salaf su ne kaza ba ɗabi'u ne na gari suka yi ta yi duk inda ka ji surutu ya yi yawa yanzu mu ne kaza mu ne kaza za ka ji ba aiki ba ne hayaniya ne kawai ina fata an gane aikin ku ya bari a fahimci suwa ne ne ku duk wanda ka je yana suka sahabbai ko bai zauna da su ba wanda duk ya zauna da sahabi guda ɗaya ba zai sake suka sahabi ba to haka ake so ko ahli sunna duk wanda zai soke ku ya zama ya soke ku daga nesa ne ran da ya kusance ku zai gane ya kuke amma ya zama na kusa da ku ya fi sukar ku fiye da na nesa to kun zama masharanta ba ahli sunna ba sai da haka ku kiyaye ahli sunna suna ɗauke da saƙon da Allah ya turo annabawa da shi ne to Allah kuma bai turo annabawa da sharri ba ya turo annabawa da alkhairi ne don haka ka ji wan nusha li kulli muslimin hatta kyautatawa a wajen siyayya jama'a ko an fahimta sai mutum ya kawo kayan shi zai siyar ya shiga halin kunci ya shiga halin matsatsi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo wani hali a kasuwanci ta iqala iqala ita ce ka zo kasuwa sai kai siyayya da kai siyayya kafin an jima sai kuma ka ji kana da buƙatar kuɗin wannan abin da ka siya misali ka sai fanka ka siye ta naira dubu hudu sai can sai ka ji cewa ina ma da baka sai fankan nan ba don ashe ka manta za ka je ka sai wa ɗanka magani ko za ka je ka sai kaza ko makamantan haka sai ka dawo wurin wannan mai ainihin fanka sai ka ce mishi don Allah ka yi haƙuri mana bayan na sai fankan nan amma na gane ina buƙatar kuɗin nan wace irin alfarma za ka yi mini to so ake cikin kalma mai daɗi da farar zuciya sai ka ce a ba komai kawo fanka kawo rasit ɗin nawa ne dubu hudu ne ga dubu hudun ka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda fiye wa musulmi haka a ranar alkiyama Allah zai kwanto shi daga bala'in gidan wuta da za a kai shi shine sai an gama yanke shawara kaf cewa a yi wuta da kai sai Allah ya ce amma ku da shi ku kai shi aljanna saboda wani musulmi ya taba shiga kunci shi kuma ainihin ya yi mishi asara ya cire mishi wannan kuncin waɗannan su ne mu'amaloli kyawawa amma don ka kasance ahli sunna ne ka tsaye da gemu ka yanke wando a cikin mutane wannan kai ka shafa amma menene mutane so gani na alheri tattare da kai wanda za su fahimci wannan aqidar akwai alheri a cikin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani mutum ne shi ɗabi'ar shi ita ce ainihin wato duk lokacin da ya ba da kaya to sai ya ainihin cewa yaran shi ku je ku karɓo kuɗi a wurin mutanen da muka raba wa kaya amma duk wanda kuka samu babu ainihin kuɗi a hannun shi to shi kenan ku ɗaga mishi kafa sai yakan ce ko mu ma Allah ya ɗaga mana kafa ana nan sai ya rasu sai Allah ya ce da shi kai wannan bawa nawa baka da wani hali na ibada da zai sa in yafe maka amma saboda saurarawa da ɗaga kafa da kake wa bayina ka je nima na ɗaga maka to sa'an nan kuma wani ne shi kuma mecece al'adar shi satan likkafani da zarar an rufe mamaci je ya sace likkafanin shi ana nan sai ya kwanta ya rasu to da zai rasu sai ya ce wa 'ya'yan shi in ya rasu su kona to su kona shi su kona gawar shi su tattara tokar shi su bari sai sun je bakin teku iska ta taso sai su zubar da tokar shi sai ta bi iska wai yana ganin haka da yayi yayi ne kenan ba za a haɗa shi ba ya kauce ya gudu an fahimta sai duk da ya gama wannan sai Allah ya tattaro shi sai zaunar da shi gaban shi ya ce me yasa kai haka sai ya ce na yi ne don tsoronka sai Allah ya ce je kana yafe maka ma'ana tsoron Allah dalili ne akan ka samu gafara to idan kun fahimci waɗannan abubuwan jama'a me yasa ba za ku kyautata wa mutane a ɗabi'ar ku a matsayin ku na musulmi ba a ofis me yasa ba za ka kyautata mata ba sai in ta yadda za ka yi lalata da ita me yasa me yasa ba za ka kyautata mata a wurin jarabawa ba sai in ta yadda za ka yi lalata da ita ka je ka saurari maganganun da ɗalibai 'yan mata suke faɗi waɗanda suke tertiary institutions waɗanda suke manyan makarantu jami'o'i da makamantansu wane malamin ta ne amma ya sharɗanta mata ba za ta gama makaranta bana ba saboda ta ƙi ba shi haɗin kai ta zo lalata da ita to wace zubewa ta wuce kana malaminta kana malaminta wai kai abin da ka ɗauka me kake karantar da ita business admin accounting me kake karantar da ita english language me kake karantar da ita kana karantar da ita to saboda haka nemen ina ruwanka da ita tana nan za ta kalle ka wata ran a mutumin banza ko kun fahimta jama'a saboda haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wa mutane me yasa a cikin makarantunmu ba za a samar da lajnatul rahma irin wanda ake da shi a jami'ar islamiyya ba jami'atul islamiyya da ke madina idan ɗalibi ya zo zai fita bayan ya kammala digirin shi shekara hudu sai aka ga yana da carry over wanda aka bar shi zai zama spill over zai rike shi har zuwa baɗi ya ce to a yi ƙoƙari ko i a bashi mana ma'ana a yi passing ɗin shi ya ƙetara sai ka ji wani malami ya ce in kuka bashi i ai kuma ainihin grade ɗin shi zai sauka ku bashi c mana ko b ya zo ya zauna shekara hudu ya koma garinsu da satifikin mara daraja ice a nan ƙasan ne za a kalli mutum da ilimin shi amma a wasu ƙasashen satifiket ake kallo ya ce ku kyautata mishi mana shankiti shi ya fara yin wannan a jami'ar islamiyya muhammadin al-amin ibn muhammadin al-mukhtar shankiti mai littafin abwa'ul bayani fi ibahin qur'ani bil qur'ani yace yanzu mu mun zo an ɗauke mu a jami'a muna karantawa ba mu da certificate yace to a wata ƙasar kuma in ma kana da certificate din sai an dubi certificate din wani iri ne first class kake da shi two one kake da shi ko kuwa tutu sai ce ku kyautata musu ana nan wata ran sai aka tara ɗalibai a hall za ta rubuta jarabawa sai aka ce ya je ya yi musu supervision ya je shi zai kula da ɗalibai yana cikin kula da ɗalibai sai wani ɗalibi sai ce ana gafa ta malam wannan wurin ban gane ba sai karanta mishi sai ce gaskiya malam Allah ban san ansa ba sai ce a kaza ce a ɗalibai da suka ji haka sai wani ya ce malam eh ban san ba sai ce kaza wannan ya ce malam ai shikenan sai aji ya zama kuma aji na lecture ba aji na exams ba za ka kira shi kifi to datti da ne ala ga mata mala ai ba haka ake bai ce a'a me nayi aka ce to ai ba a faɗa musu amsa yace a'a Allah ya tsine masu koyi gaskiya innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda in ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah yace sun tambaye ni ne na sani shine na faɗa musu ba laifi nayi ba ya ce a dokar jaraba ya ce a doka Allah ya ce ban yi laifi ba sai tashi ya ba su Allahu akbar Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan hadisi mubaya'a ga ainihin kowane musulmi wato nasiha ga kowane musulmi shine ka kyautata kowane musulmi ka dube shi da idan rahma al-mas'alatu salisa المسألة الأولى وأن حديث النجرير حديث وأن بخاري ده مسلم سنفتد شي وأن مسألة تجيكما نادق كما لمن نسك فتد وأن أين واتو حديثي بند بخاري ده مسلم الإمام أبو داود ده الإمام الترمذي ده الإمام النسائي دكا سنفتد وأن حديثي هكذا الإمام أحمد يا فتد وأن حديثي كما ده الإمام الدارمي ده الإمام الطبراني دكا سنفتد وأن حديثي ibn hibban da abu awana da abu nu'aymin da bai haƙi dukkan sun fitar da wannan hadisi mas'ala ta uku fi fawa'idihi na daga cikin fa'idojin wannan hadisi min ha mashru'iyyatul bai'a ala nusfi li kulli muslim har yanzu zaka iya wa shugabanka mubaya'a akan zaka yi nasiha ga kowane musulmi shari'a ta yarda da wannan ba abu ne da ya takaita tsakanin annabi da sahabban shi ba kadai idan yanzu da za ku samu shugaba na musulunci ku kiyaye in aka ce shugaba na musulunci da shugabanninku na kungiyoyi ba domin mutane suna ɗaukan zafi wai kai shi yayi mubaya'a ga shugaban kungiyar shi kai kuma baka yi mubaya'a ba a'a ba kungiya ita ake nufi da khilafa ba wannan kungiya wata siyasar ku ce ta ku iku iku wannan dariƙa wata siyasar ku ce ta ku iku iku amma abin da ake nufi a kafa daula islamiyya musulmi su yadda da wane shine khalifansu amma wannan daula ce kungiya wannan daula ce ta fariƙa ta shafi masu yin ta ne to karka ji haushin wanda bai mu baya ga shugabanka ba don wannan yana daga abin da ke haifar da gaba tsakanin masu kungiyoyi da masu ɗariku sai suna jin haushinka me yasa wai baka yi mu baya ga shugaban kungiyar su ba a'a sai kai ba dan kungiyar bane sai kai ba dan ɗariƙar su bane kai ba dan movement ɗin su bane ko kun fahimta amma ana magana al-islamu ne in aka tambaye ka wannan mubaya'a mubaya'a ce irin wanda ake wa shugabanni na musulunci na daula islamiyya za ka ce a'a mubaya'a ce ga shugaban kungiya amma nan ana magana shugaban daula islamiyya khalifa na musulmi ko imara ta musulunci sai ka je maka waye ce wai to ai da haka ake fara ƙarya ne dan hudu bai taɓa kafa kungiya ba dan hudu ba kungiya ya kafa ba almajirai yake karantarwa yanayi ya hukunta za a yi jihadi sai abdullahi gwandu ya ce fakuntu awwala man baya'a ni ne na fara mishi mubaya'a akan zaki mishi biyayya akan bin Allah da manzon shi ka karanta littafin biya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkam ta malam abdullahi gwandu saboda haka ku kiyaye idan har za a samu khalifa na musulunci a yanzu to babu laifi daga cikin mubaya'a da za ka yi mishi kai mishi mubaya'a akan za ka yi nasiha ga kowane musulmi to ya kamata in yi bayani shin yanzu ana nufin kenan idan babu khalifa ba za ka yi nasiha ga kowane musulmi ba ba haka ake nufi ba nasiha ga kowane musulmi haƙƙi ne akan kowane musulmi ɗin kuma amma abin da ake nufi a nan wata yarjejeniya ce wadda za ka ƙulla wadda duk wani musulunci akan haka in ba haka ba ai daga ciki akwai mubaya'a kan tsaye da sallah shin mubaya'a kan tsaye da sallah yanzu in babu shugaba ba za ka sallah ba za ka tsaye da sallah ba mubaya'a kan babu zakka yanzu in babu shugaba ba za ka bada zakka ba a ce abin da magana take nufi wannan wata sabuwar yarjejeniya ce tsakanin kai da ainihin wato shugaba na musulunci sa'annan kuma har yau banda irin wannan rudani da yake faruwa wasu ɗan kucakai su ware kansu sai su wai sun kafa daula islamiyya kuma sai su ce kowa ya zo ya yi mubaya a wai ga wannan daula kuma duk wanda bai mubaya a bajinin su ya halatta tambayar farko da zaka fara musu ina daular take ina khalifan yake ba taɓa khalifan musulmi a ɓoye ba fa ku je ku karanta musulunci jama'a ku daina hayaniya matasa ba a taɓa khalifan musulmi ko musulunci a ɓoye ba fitowa yake zauna masallaci mutane su ne mishi mubaya'a ba zuwa yake zauna a ƙarƙashin dutse ko koyo a cikin wani flat ba wannan bai da bambanci da waɗancan shugabanni na ƙungiyoyi da waɗancan shugabanni na ɗariƙa ku kiyaye khilafa islamiyya ana yin ta ne a bayyane imma jama'ar ƙasa gaba ɗaya sun haɗu sun yarda cewa daular su ta zama islamiyya ko kuma wasu su tashi su tsaye da jihadi sa'an nan sai su kafa shugaba a lokacin sun kafa jihadi daula ta yi ƙarfi ta kafu sannan sai shugaba ya bayyana ko kun fahimta jama'a amma gaskiya saboda Allah mutane ku je ku yi karatu karatu na alkur'ani da sunna a hannun malamai da suka san karatu Allah ba haka ba ɗan takife za su yi ta mai da ku ƴan harbati mati za ku fasa nariti wallahi Allah ya kiyaye wa minha wujubun nasiha li kulli muslim sannan wannan hadisi yana nuna mana wajibi ne kowane musulmi ka kyautata mishi wa minha tahrimul ghash wal khadi'a wannan hadisi ya nuna cewa al-gushi da magudi haramun ne bal yajibu 'ala al-insan an yu'amila al-akharin bima yuhibbu an yu'amiluhu bihi wajibi ne ka kyautata wa mutane kamar da kake so mutane su kyautata maka wa minha makanun nas wa minha bayanu makanatin nas fil islam wannan hadisi yana bayyana irin yadda nasiha take da girman matsayi a ainihin cikin addinin musulunci haifu tanabbiha haifu tanabbiha shara yadda shara yayin da ka duba irin yadda annabi ya bayyana nasiha muhimmanci fakana yubaya'u alaihi har ya zama ane mishi mubaya'a ainihin wato akan ita wannan nasiha din wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba ta muhimmanci muhimmancin da har yana karban mubaya'a akai wa anna malakal amri kullihi wa annahu malakul amri kullihi kuma nasiha ita ce gaba ɗayan addinin musulunci haisu qala fi ma sabaqa min hadisi tamim al-dari addinin nasiha faj'alahu ayna ad-din kulli annabi ya ce asalin addinin ma nasiha ne gaba da wa minha anna al-wafa'a bil mubaya'a inma yajibu 'ala al-insani fi ma istata'a sannan wannan hadisi yana nuna mana ko da kawo wani shugaba mubaya'a akan zaka yi addinin musulunci ko to zaka yi ne da gwargwadon ikonka in yanayi ya kure maka ba za ka iya cika ba to sai kai kuma abin da hali ya hukunta a lokacin haifu qala annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallama fi mastata'ata a inda muka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin abin da kake iyawa fala yukallafu ghaira taqati ba a dora wa mutum abin da ba zai iya ba kama nafahu Allah ta'ala fi qawlihi kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da zai iya don haka ko da kaya alkawari za ka yi kaza idan lokaci yayi ba za ka iya yin wannan abin ba sai ka bayyana cewa to ba za ka iya yi ba kuma wannan ba zai sa a ce to kai ka san da ba za ka iya ba me yasa ka dauka wa kanka a'a ma damar san da ya alkawarin yana da yaƙinin zai iya to shi kenan sai ya ainihin nuna cewa zai yi wannan abin amma da gwargwadon ikon shi to idan lokaci ya kai da za a yi abin ba zai iya yi ba sai ce to dama na ce da gwargwadon iko na yanayi ya kai yanzu ba zan iya yi ba wato karfin lafiya da karfin kuɗi kar ya saka ka rinka magana a buɗe ka rinka cewa fi mastafa'atu sannan ka rinka cewa insha Allah akwai wani matashi mai suna Abdullahi dan Amr dan As karfin lafiya da jin yana da haddar Qur'ani ta haɗu ya ɗaukar wa kanshi abin da annabi ya yi ta gwagwarmaya da shi daga ƙarshe annabi ya kafa mai kada ya ƙetara kaza sai kuma Allah ya raya shi a duniya ya tsawon rai sai ya zo iya abin da annabi ya yanka mishi ɗin ma wanda a ganin annabi annabi ya gama mai na ƙasa daga abin da zai iya ɗora mai a lokacin amma sai zo kafa yana jin ƙarfi yanzu shekarar shi bata wuce ashirin da wani abu ba sai na ganin ai zai iya sauke qur'ani duk kwana kaza ai duk yini kaza duk kaza sai annabi ya ce amma kar kai kasa da kwana uku sai zo a kwana uku ma abin ya bar mishi matsala sai ya fara yi tun da rana ya fara nausa saurin da dare yayi ya samu saukin karatu ko to duk lokacin da yanzu kuruciya take ɗiban ka to ka rinƙai kana nazari wannan tsohon da ke wucewa nan yayi doro da gora kamar haka fa yake a da kamar ni kuma ni dinnan in na rayu na ya haka mai yiwa ma in fi shi ta kwarkwashewa to ka rinka tunanin haka amma matasa an ga tsofaffi sai su ga a waɗannan fa haka suke tun shekara ɗari biyu da ta wuce a'a ba haka suke ba an fahimta kai wani tsohon in ka kalle shi to ka je ka kalli cikin 'ya'yan shi sai ka ga ya fi kama da wani yanzu wannan ne ya zama haka eh wannan ma haka zai zama eh to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina fata an gani haka imrul qais yana saurayi duk wata wauta duk wani ganganci duk wani dan takifanci shine a gaba sanda yazo zai mutu sai rena kanshi gashi yana kwance ba lafiya aka ce tashi ya kasa tashi aka daga shi ya zauna aka ce to miƙo hannunka a sa ma riga ya kasa dago hannun sai da aka ɗaga hannun shi aka sace shi ta kuka yace ni imru'ul qais ni ni ne rayuwa ta ci amana haka yace rayuwa ba ta da tabbas a kasar Ankara a Turkiya ya rasu amma duk wani ganganci da to za ka sami ibnul qais a gaba ne duk wata wauta duk wata kasassaba saboda yana jin karfi duk wani abu nashi sai kaga cewa ya fi na kowa doki yake da shi yasa ya mishi darir darirun ka khubrufil walidi amarra sunan dokin shi kenan darir yace doki na darir ka khubrufil walidi amarrahu yace kamar kura ce da yaro yake wasa da ita in yana janta taqallabahu bi khaytin muwassali wa kura ka san kwankwalati da yaro ke dandakawa sai ya sa zare ya sa zare sai ya rinka ja yana wu ai ka san yana da gudu ko yace to dokin shi yake da gudu duk wata wanta da ganganci amma yau sai gashi ana miƙe a sa maka riga ya kasa miƙewa aka miƙar da shi to daga hannunka sai ya kasa ɗagawa sai aka ɗaga hannun aka saka mishi da shi ne shi da kuka me yasa ya rena kan shi yanzu kake saurayi baka san yadda rayuwa za ta kasance gare ka ba na haka ibada za ka ɗiba ibaro kanka wadda za ka iya aiki za ka ɗiba ibaro kanka yadda za ka iya tun shekara goma sha biyar da ta wuce muna garin damagu na yi wasu matasa wani program akan ilimi sai na ce musu amma ba zai ci gaba ba kuna son ilimi suka ce na ce ku biyo mu zariya ku zo ku koya ba zai yi mu rinka bin mutane muna karantar da su a garukan su ba kalmar farko da na faɗa sai na ce saboda wata ran za mu tsufa ko za mu gaji ko za mu gaza malam ibrahim khalil kano yana wurin su ya ce lallai kai kaifin tunani ya ce bai taɓa tunanin wannan maganar ba so da aka kaje wa'azi bauchi sun ji daɗin wa'azinka sun ce ka sa mana karatu kai kuma kana jin ka zanzan sai ka ce na sa muku bulugul mara ka je wa'azi sokoto sun ji daɗi sai ka ce na sa muku riyadu sali ka je wa'azi gwanda sun ji daɗi sai ka ce na sa muku umdatul haka ina za ka iya wannan yawa ba za ka iya ba ka da sai kayan musu wa'azi an ji daɗi eh to Allah ya sa albarka kai malam ba ka sa mana karatu a garin nan kai da mun ji daɗi zai ka ce a'a kuna son karatu eh ku taho ku zo gari na in karantar da ku shine gaskiya amma waccan ƙauya ce amma da yake kana jin lafiya yanzu za ka ji kamar za ta yi za a kai yanayin da ba za ta yi ba an fahimta jama'a to haka anguwanni fa dole kai centralizing karatunka zauna wuri guda mai son karatu ya zo ji karatu amma kowa a bi su anguwar shi a sanya mishi karatu wallahi kun ɗaukar kanku abin da ba ku iya ba so da haka ku natsu da kyau lafiya ce yanzu da kazar kazar za a kai lokacin da za ka gaza kuma ka daina hamasa wato ka daina ganin to ai in baka yi ba a'a sai ka ɗauka kafin ka zo fa to kuma ran da ka mutu fa annabi ya fita kishin musulunci amma ya kwanta ya rasu ya bar musulunci tun da ya san ya karantar ya abin da ya cancanta yi kai ma ka ɗauka za ka yi abin da ya dace ka yi wato in ne muku sharhi akan istifa'a ne duk abin da za ka ɗauka ko ka ɗaukar wa kanka gwargwadon ikonka kar ka ɗauka wa kanka cewa to ai kaza sai ka zo sai hawan jini ya kashe ka sai bugun zuciya ya hallaka ka shikenan kai duka babu kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan sai malai yake cewa ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة الرأفة والحرص على أمته فإن دريرا لما قال أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت وفي رواية قال له واشترط علي فأنت أعلم لقنه قل فيما استطعت وانا حديث أنا من مثلا الله أنا هذا تفسير صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كدود لوكة الجرير يشرارو مدنا يتي zan yi maka mubaya'a akan duk abin da nake so da abin da ba na so a wata riwaya yace ka kafa min kowane irin sharadi zan bi sai manzo Allah yace a'a ka ce dai za ka yi mubaya'a akan abin da za ka iya wanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da tausayi kuma wanda ya nuna manzon Allah yana da yana da hangen nesa ba a taɓa samu a cikin halittar Allah mai hangen nesa irin manzon Allah ba mai kaifin basira mai ilimi da basira irin yayyan halitta ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a daidai lokacin da mutane ga yadda suke hangen abu sai ce a ga yadda abin yake ya tausaya wa jarir ya ga cewa rayuwar nan tana da faɗi akwai kuma juyin juya hali akwai yanayi da zai iya faruwa akwai kaza akwai kaza yasa duk abin da ka tashi za ka yi sai kai tunani yanzu eh ina ma'aikacin gwamnati ne gwamnati ita take biya min kuɗin wutar lantarki ita take biya min kuɗin kaza ita take ba ni kuɗin haya ina cikin gidan gwamnati ba a ɗauke wuta ga ruwa ga tarho ga komai gwamnati ke biya min kuɗin makarantar ‘ya'yana gwamnati ke biya min kaza yanzu saura shekara biyar in yi ritaya to sai ka fara sampling sai ka ga wane da ya ritaya yaya rayuwar shi take wane yanzu wani hali ne to ni kuma wani hali zan kasance to da sai ka rinka nazari a ƙarƙashin haka to zan ƙara aure eh to yanzu in ne ritaya ina da gidan da zan sa matar na'am ita ma ta ta haifi 'ya'ya zan iya ɗaukan nauyin kuɗin makarantar yaran ba wai kai sai ka sai hamasa ta kama ka ai annabi ya ce ai mata hudu ba inda annabi ya ce ai mata hudu fa ƙarya kuke yi ya kamata ku fahimci wannan dan ustazai su ne wa annabi ƙarya ba sani ba eh ba inda annabi ya ce ai mata hudu to Allah ne ya ce in kana da bukata to ka ƙara in kana da bukata ka ƙara to sannan wannan bukatar fa shi annabi da ya ce ma cewa yi manistafa aminkumul ba'ata da tazawwaj da ita ce alba'a za ka iya ɗaukar nauyinsu za ka iya biya musu bukata a wajen saduwa waɗannan fa su ne ba'a ba wai kawai ka tara mata hudu da an zo ana hira ka ce ai ni mata ta hudu ba ai ne mace ɗo ai matsoraci ne ba wannan hayaniyar banza kake yi mata hudun kana iya kashe musu bukatar su gaba ɗaya ta jima'i bukatar su na abubuwan da suke bukata na rayuwa ‘ya'yan da za su haifa kana iya musu? Duk waɗannan abubuwan ya kamata ka lura da su, don haka ƙarin aure a bisa ƙwaya ɗaya to halal ne, shi ma kana da waɗannan sharuɗa. Amma sai ka je ba haushe sai ka je yayi wata ya ce, ai duk miji mijin mace huɗu. a ina a ina a ina aka a ina aka faɗa haka. Ƙarya ce kuke fa. In kana da buƙata za ka iya sannan ne aka yi maka izini. amma ba ka auri mata ka je ka tagayyara su ka haifi ƴaƴa ka tagayyara su su zo su zama kwarkwata ga jama'a ba su hana jama'a su kuri dole ku rinka lura da wannan in ne mana magana akan istifa'a ne ita ta kai mu ga wannan an fahimta jama'a sannan gasa gasa ma ta karya istifa'a na ga wani ya sai babur iri kaza ni ma sai na siya kana da halin za ka iya maintaini istifa'a wani ya sai mota iri kaza kai ma sai ka ce duk yadda za ka yi sai kafiya za ka iya wani ya gina gida iri kaza kai ma ka ce sai ka gina za ka iya za ka iya maintenance duk waɗannan abubuwan ku rinka tsaya kuna nazari a kansu don in ana magana istifa'a wani abu ne wanda yake koma zuwa ga asalin ɗabi'a ba abu ne da ke koma zuwa ga imani ba ku kiyaye istifa'a tana da alaka da tabi'ar ka ne ba ta da alaka da imaninka dan yanzu duk imaninka nan ce to shikenan saboda karfin imani biya mana kujerun hajji bana zaka iya zaka iya ba ashe tabi'ar yaya aljihunka yake to saboda haka ku rinka lura da waɗannan abubuwan jama'a abin duk da ba ka da halin shi ko aje shi gefe guda karka damu to ai haka ake yi me yake wahalar da mu game da aure yanzu duk wani saurayin ka same shi akwai yarinyar da yake nema me ya hana a yi auren sai ce ba shi da hali a'a asali akwai wasu abubuwa ne da aka dabaibaye da auren ba don waɗannan abubuwan da aka dabaibaye ba a yau ɗin nan ni zan iya biya wa mutum ɗari kuɗin sadaki to amma an dabai ne wasu abubuwa wanda a yau din nan zuwa nan da wata biyar ne zuwa ba zan iya wa mutum ɗaya aure ba to sai kai mamaki to me aure kuma me sadaki ai duk wanda zai iya kawo sadaki ya bayar to shikenan da ya zo yana son wance an ga ya dace sai a ɗauka a bashi amma za ka kawo akwati mai taya za ka kawo gaisuwa uwa da uba za a yi lancan Right, mother's night, daddy's night, children's night. Eh, to tunda abin ya zama shegantaka, duka wasu members of the family, they ought to have their own night. Kowa sai a mishi night ɗin shi. Nan gaba a zuwa a mai anguwa night, sarki night, liman night, i masu zuwa ɗaurin aure, ya shi kenan. Kun kallafa kanku abubuwa. Tun ana inviting abubuwan da suke al'adu ne, har an koma ana ɗibo abubuwan da yake kuma a cikin wasu addinai su dukansu kuma suna da cost implication akwai kuɗi da ake kashewa saboda haka ba za ku ba shi ita ba sai yayi waɗannan abubuwan iri to shikenan sai ya haƙura ta haka ba sun al'amura sun gagara a ƙasashenmu duk wannan ana magana istifa'a ne istifa'a ba ka da halin tafiya aikin hajji eh shikenan sai ka haƙura har ka je ka zubar da girman ka a wurin wani ko da baka taɓa zuwa aikin hajji ba ba ka da halin tafiya umra har ka je ka zubar da girman ka ba ka da hali ka zauna a cikin gidanka kar ka je ka zubar da girman ka sai ka je samu haya istifa'a ka rabu da menene mutane za su ce game da kai za su haba kamar wani a ce bai taɓa aikin hajji ba kamar wani a ce duk shekara ba zai je umara ba a'a karka damu istifa'a din ba tana da dangantaka da ilimin ka bane ko darajar ka a society tana da dangantaka da kai kanka ne yanzu da nake magana kana da kuɗin tafiya umara ba ka da su to amma kai ne babban malami shikenan sai ka haƙura to ka azuga ka a ce ga 'yan iska da karuwai ma suna zuwa aikin hajji balle kai a'a suna da hali ne kuma mai yiwa iskancin suka yi suka samu halin mai yiwa karuwancin suka yi to kai malami ne baka da halin kabari amma yanzu da sha'aban ya kama ko wallahi ka je ka saurari manya yadda zaka ji suna cewa wani ya bugo yana gaishe ni yana roƙon da Allah ko zai aiko da passport ɗin shi wai da Allah ko za a taimaka mishi a dan bashi kujera Umar Abana sai wannan wace irin zubewar furu'a ce to Najeriya za ta gyari kenan su wane ne ba su yi waɗannan wa'azi ya biya ya saci miliyan ɗari ya cire miliyan biyu ya biya muku umara ko malaman gari za ku iya mushi wa'azi ba za ku iya mushi wa'azi ba ya zo ya muku fenti na dubu saba'in a masallaci kuna ta Allah ya saka da alheri su ya kamata ku gane me ake nufi da istifa'a hatta aikin hajji me Allah madaukakin sarki ya faɗi a Qur'ani cewa walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya dora wa mutane su je su ziyarci ɗakin Ka'aba amma ga wanda ya samu ikon zuwa gare shi Allahu akbar istita'a ita ta sa manzon Allah bai taɓa aikin hajji ba kaf sai so ɗaya ko ka san wannan in baka san wannan baka ce ni ne na faɗi a cikin hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari annabi bai taba aikin hajji ba sai so ɗaya annabi bai taba umara ba sai so hudu wani yana yana ganin duk shekarar da bai je hajji ba to bala'i ya same shi a wannan shekarar Allahu akbar annabi ya iso Madina sai ya haɗa sahabbai sai suka tafi aikin hajji shi ba ikon ya tafi sai ya tura abubakar sai ya zama shine amirul hajj Allahu akbar wannan shine annabin da ya zo da aikin hajji dan uwa ko ka san cewa dan hodiyo bai taba aikin hajji ba ka san dan hodiyo bai taba aikin hajji ba bai samu hali ba amma Abdullahi Gwandu yayi so daya dan ya samu hali Bello ya yi so ɗaya dan ya samu hali amma shehu usman dan hudu bai taɓa zuwa aikin hajji ba saboda bai da hali bai da hali me kake tunani in kai ne ka kai daraja dan hudu sai ba ka a filin jirgin sama kofar gidanka sai ya kamata ku fahimci ake nufi da istifa'a ku daina matsa kanku abinda baka da hali shikenan amma in kana da hali kuma fa Allah yana son ya ga alamar ni'imar da ya maka kada kana da hali ka kuntata wa kanka ka kuntata wa iyalinka ka kuntata wa kowa amma baka da hali kuma eh shikenan Allahu akbar abdullahi na farko na garin kano sarkin kano na farko a cikin daular fulani noman albasa yake yi yana sarki fa yana da yar fatanya shi ta noman albasa gari na wayewa sai ɗauka sai tafi sai je noman albasa an gama karantarwa an gama fada an gama kaza su ishi ta je noman albasa shi sarkin kano abdullahi ana nan wata rana sai albasa ta sha ruwa shi ne bata kyau ba wannan shekarar don haka sai zama ba shi da kuɗin ragon layya ragon layya the whole sarkin kano mai martaba san kano bai da ne bai da ragon layya aka zo filin idi kowa na sa ido idan ragon mai martaba ne ba a gan shi ba an saba ga ake ɗaure shi jikin mimbari da ya gama hudu ba aka gama sallah sai ce jama'a bana Allah bai kore mini kuɗin ragon layya ba saboda haka kowa ya je na yi mishi izini ya je yanka ragon layya shi sai hakiman Kano sai suka yi ta aiko mishi da raguna sai ce kowa ya zo ɗauki abin shi ya ce ban faɗa muku haka don ku aiko min ba na faɗa muku ne saboda a shari'a sai liman ya yanka sannan kowa zai yanka to liman Allah bai kore mai ba Allahu Akbar. Abdullahi Gwandu, gwamna ne a jihar Gwandu, ka ce jihar Kebbi a yanzu. Amma ka jihar Kebbi a wancan lokacin ta shiga har cikin ainihin Benin Republic, duk shi ne gwamnanta. Yana da baiwa sunanta Katambale, ta zo ta ce ranka ya daɗe yau babu nono a cikin State House. Yau babu nono cikin gidan nan kaf da Fulatan governor, His Excellency, the executive governor of Kebbi State, by extension ka ce Gombe State. Gafura Bano sai ce ka tambali a dama da ruwa, a dama da ruwa, shi nuna ba nono e a dama da ruwa, gwamna ne, ne a jalin shi, noma ya tafi yana yi girbin dawa ike yi, sai itan dawa kardajiyar dawa ta yanke shi jini ya ci gaba da zuba ya mutu kuma gonar ba ta shi bace wani talaka ne ya bashi ya nuna mishi gwamna ya mishi ainihin ne ya mishi girbi akan nawa akan sile in ba kai karatu a kasar Hausa ba you are missing a lot tarihin waɗannan mutanen baka san su ba sai ka ga yanzu wani yayi fakafakan ƙarya ya ce shi da magajinsu halal ɗinsu suke ci don kaji an ce ɗan godiyo shine khalifan musulmi ba yana nufin ya kakume ba ne ana zuwa ana kawo haram ana bashi yana ci sana'a yake yana ci zakariya ya zo cikin hadisi annabi zakariya kana ya akulu min kasbi yadihi kafinta ne yana annabi yana kafinta annabi dawuda aikin walda yake aikin karfe yake yana annabi annabin mu fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kiwo yake da haka yake cin abinci yanzu ya zama kaskanci malami ya aiki yi yanzu ya zama kaskanci wai kana ustaz wai a ganka ka dauki yalo kana talla wace irin rayuwa kuke yanzu ba ba dole ne addini ya wulakanta ba ba dole ne kasa ta wa zai gyara kasa malamai za su gyara kasa the first corrupt in the society sune malamai ran nan na magana kuna ce raha ce ya kamata EFCC ta karkato da akalata zuwa ga malamai za ku ga irin barnar da ke cikin malamai kowane malami he should be account akan kai ne kake kake cin abinci da kake zuwa hajji ko umara me kake yi da me ka gina gida da me kake canza motoci EFCC ta zo ko wannan aikin a Najeriya ku ga barnar yadda za ta bayyana kullum kuna jin haushin 'yan siyasa corruption da ke cikin malaman Najeriya ya fi corruption da ke cikin 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati in kai baka san haka ba ni na san haka. Allah ya kiyaye. So idan har da gaske ne ustazai suna so a yi transformation a gyara harkar malanta ko ustazai kowa zai kama sana'a. ka je a koya maka kafinta ka je ka iya ɗinki ka je ka iya dukanci ka je ka iya kaza wallahi ba kaskanci bane izza ce annabin Allah zakariya ka ji kafinta ne kai yanzu kana ganin kai kai kafinta annabi idrisa tela kai kana ganin kai kai tela me yasa za ka yi annabi nuhu ne yake sassaƙa yake yi ma'ana fatanya da kota da sauransu yake sassaƙa yake siyarwa to a ce sarkin kano abdullahi yana noman albasa in ba kaskanci ba ne abdullahi gwandu me yake yi noma shehu usmanu me yake yi yana tufka igwai yana igiya yana sayarwa ba kaskanci ba ne kaskanci shine ka je ka ce a baka in aka ɗauka aka baka ka wulaƙanta balle kuma ba a baka ba al-yadu al-ulya khairun min al-yadi sufla sabda biman ta'ul annabi ya ce wanda ke bayarwa ya fi alheri fiye da wanda ake ba to kai in zaka bayar amma fara da iyalanka kar ka zama inuwar giginya kuma na nesa ka shi kake saboda haka ku kiyaye jama'a muna magana akan istifa'a ne manzon Allah ya ce mishi a'a ka ce gwargwadon ikonka malam ya ce fa hadha huwa ghayatu ra'sa war rahma wannan ita ce matukar tausasawa da tausayi wa huwa misdaqu qawlihi ta'ala wannan ya daidai da magana Allah da yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim haƙiƙa ga manzo nan ya zo gare ku manzon daga cikin ku yake mutum ne ba mala'ika ba mutum ne ba aljani ba ne azizun alaihi ma anittum duk abin da ke wahalar da ku to wannan manzon yana jin zafin wannan abu wannan yana daga cikin characteristics of leadership wannan yana daga cikin qualities of leader ya zama shugaban ku in kuka shiga wani hali yana jin tausayin ku yanzu halin da mutane suka samu kansu a ainihin jihar Yobe ko a Damaturu da halin da mutane suka samu kansu a jihar Kaduna gaba daya ya kai a ce hukumomi suna yawo suna raba wa mutane ko da burodi irin waɗannan halayen shekarun baya da sai an kama nalisa sai an kama talabijin ake gani amma sai ga gwamnatoci suna yawo ana raba mutane burodi ana raba mutane gurasa ana raba mutane miya ana tausaya wa mutane amma yanzu kawai an yi filin mutane kawai shi kenan kowa ya je zauna shi kenan ba ruwansu da ku in kuka magana sai ce ku kuka jawo kanku a'a waɗanda ba su rigima ba su ma su suka jawo kansu ba za ku tausaya musu ba sayyidina umar yana khalifan musulmi sai musulmi suka shiga kunci da wahala ba a iya yin cefane a ci gurasa da miya ba a iya cin gurasa da mai sai mutane suka koma gurasa kawai suke ci ba miya ba mai saboda ba kuɗi shi ma sai ce ya kafa doka a gidan gwamnati kowa ma ya rika cin gurasa haka amma ita gwamnati tana da halin da gwamna zai ci da miya sai ce haramun ba ido shi ma gwamna da shi da matar shi da 'ya'yan shi kowa ya ci gurasa har aka ga gefen bakin Umar yana tsagewa saboda cin busasshiyar gurasa. Wannan shi ne wannan shi ne shugabanci. Amma yanzu za su je su sa a buɗe gidan mai a zuba musu mai su. Za su sa a je a buɗe kasuwa a ba su shinkafa su su su ci. Ko kuma talakafa ba ruwansu da ku. Where is leadership? shugabanci shine a tausaya wa mutane yanzu mutane sun samu kansu a halin kunci jama'a an jima za a bude mutane ka je ka ga yadda za su tafi a guje wani zai tafi a guje ka san me zai tafi cin bashi zai tafi saboda ba kuɗin kar ka ga ya tafi a guje kasuwa a wallahi na lai ƙarya ne ba kuɗi ne aljihun ba yana zuwa za ka ga ya birki sai kuma ka ji ya ce mu shagon da Allah yana son kuɗin shi ya je cin bashi saboda ba kuɗin na kudin a hannun mutane wace irin rayuwa ce irin wannan perfection a cikin governance what do I say perfection in governance perfection in leadership is to provide an absolute security in the state cikakken gwamnati shine ne a samar da cikakken tsaro yadda sai a ce bankuna su buɗe kasuwanni su buɗe duk wanda zai hayaniya kuma ya daɗe bai ba amma sai a ce an yi silin bankuna an yi silin kasuwanni kowa a ce ya zauna indoor that is the greatest war wannan yakin ya fi wanda ake ciki kuma ku duba ku gani waye bai ta gayyara ba a yanzu dama fa babu three square mil three square mil ya kare a Najeriya tun 1980s a cika safe da rana da daddare wannan tun 1980s aka daina ganin shi a Najeriya dama ana ci su ne a tokara sai ka taɓa jin wata wara lokacin kana yaro wara yunwa ce ta kawo wara fa yunwa ka taɓa ganin ana koko da la'asar da kosai yunwa ai ba da ku nake da yan shekara ashirin ko an haife ku a cikin larura duk wanda ya kai shekara arba'in a najeriya ya san ba a koko da kosai da yamma ba a wara ba wata abawara duk yunwa ce ta kawo in la'asar ta ana dan cucusawa ana dan daddana ana shan ruwa duk yunwa ce yunwa ce to yanzu kuma fa Allah ya kiyaye saboda haka Allah yake cewa ga manzo nan ya zo muku duk abin da ke wahalar da ku duk abin da zai kuntata muku wannan manzo yana jin zafi sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah a cikin leadership din shi bai bar mutane sun wahala ba ba a sha wahala ba haka sahabban shi da suka zama leaders da suka zama shugabanni ba a wahala ba sai na abubakar kuɗin shi ya ɗauka ya zuba wa gwamnati ba wai ya saci na gwamnati ba kuɗin shi ya ɗauka ya zuba wa gwamnati gwamnati ta ƙara ƙarfi Usman kuɗin shi ya ɗiba ya zuba wa gwamnati don gwamnati ta samu ƙarfi shine hikimar in mai kuɗi ya fito kenan sai a zaɓe shi ba ya ƙara wa kanshi ƙarfi ba kai wani scenario is beyond political science Allah ko kayan digiri political science in ka zo Najeriya akwai kwasa-kwasan da zaka gane malamin ka ya yi nufin da ya maka su الله أكبر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم duk abin da ke wahalar da ku sannan abin yana wa manzon Allah zafi Allahu akbar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam harisun alaikum yana muku fatan alheri manzon Allah ne muku fatan alheri manzon Allah ne muku kwadayin samun rahma manzon Allah ba fata yake ku shiga wuta ba sai yake ku samu rahama yace tsakanina da ku kamar mutum ne ya kunna wuta don ya ji dumi sai fari da sauran kwari sai suka ga haske sai su kuma suka taho su sun ga haske ne amma wuta ce sai suna kokarin su fada shi kuma yana kokarin ture su yace haka muke kuna tsalle za ku shiga wuta ina cin kwala ku dawo manzon Allah baya so ka azabtu wata ran haka sandan sai ya fashe da kuka wuris sai Allah ya aiko mala'ika Jibril wai kana ɗan gatan Allah kake kuka me ya faru ya ce to ya ba zan yi kuka ba bayan Allah ya ce wasu mutane na za su shiga wuta sai mala'ika ya tafi ya gaya wa Allah sai ga mala'ika ya dawo wala saufa yi utinka rabbuka fatarba Allah ya ce ka kwantar da hankalinka ranar lahira Allah zai baka wata dama wadda sai ka ji daɗinta sahabbai suka ce wata dama ce ya ce Allah zai ce in shiga gidan wuta in je duk inawa inawa in kwaso su Allah ya fe musu albarkat yayin halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai sahabbai suka sake cewa an kashe wuta ya zaka iya ganewa wa kadin tahishu mutane sun kone fitik in jajawur ake in kore fata duk ma yadda ake a wuta mutane sun rikide sai ce zan iya gane su da guradun sujuda goshi wuta ba ta cin goshi ma damar ka taba sallah mawakin kasar hausa ne yace yace in dai musulmi ne yace da goshi yake sallah ko ya sha giya da fata gane to ma damar ka taɓa yin sallah so ɗaya amma wani ganganci ya kai ka wuta in annabi zai zai to wannan na wani ya baya hannu ba yankewa ba a riƙe ya yanke ayar sai ciro ka a zo a ɗibe mutane a zuba su a cikin aljanna a yi musu rahama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ceton su sai kuma su rinka ƙarni sai su rinka wari a cikin aljanna sai yan aljanna suna kyaman su su ce haza jahannami wannan daga jahannama yazo to kaga kuma kaga matsala kenan na ba da an gane manzo Allah yace sai a kwashe su kuma sai a ɗibe sai a kai su wani kogi sai a yi musu wanka a sukole su a wanke su sai a fito da su sai su faji duk wannan rahma ce manzon Allah yana fatan kowa ya samu rahama tsakaninka da Allah kana fatan wani ya samu rahama kana fatan wani ya samu alheri manzo Allah yana fatan rahama ga kowa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sayyidina Umar ya taba fitowa yana tafiya jama'a sai ga wani bayahude tsoho da ƙyar yake tafiya ya durkufa yana tafiya ya rataye fatanya yace baba daga ina kake yace to lokacin biyan haraji yayi shine naje na dan yi kwadago in samu kuɗi saboda zan biya haraji gwamnatin Umar bai ma san Umar din bane su fa ba wani fakafakai suke da wani rawani dan da suke da rabi ba duk wannan hayaniya ne ka daina bata kanka lokaci kai ta zufa a ciki wai saboda kana so a ce kai ruwa ne ina fata an gane sai ka Umar ba a san shi ba Umar za ka biya haraji sai san biya gwamnatin Umar haraji sai ce wallahi ma an safnaka iz akanna shababak wa bayya'naka shaykha yace wallahi baba ba mai maka adalci ba kana yaro mun ci kuruce ka kana ba da haraji da tun kana yaro kuma yanzu ka tsufa yace ka tafi an yafe maka na bana sai yace ina wani sai ya kira wani cikin commissioners ka rubuta sunan wannan tsohon a rinka bashi allowance kun ji adalci madadin a karba a hannun shi allowance za a bashi leaders by example su da gaske suke yi ya tsufa sai a duba a gani sai a kyautata mushi ka je ga su can irin waɗannan tsofaffin suna nana wahalar da su tsohon soja ne tsohon ɗan doka ne su suka yakin congo su suka yakin bayafara an kai su yakin duniya na biyu duk su suka yi kaza amma ga su can an zubar da su saboda sun je neman haƙƙinsu Allahu akbar madadin kowa a biye shi haƙƙida a bashi a tsara mishi a kyautata mishi the labor of our heroes art a ce shall never be in vain amma ina sai sa ka ga yanzu duk wanda ya samu mukami ko sai marmaza ya sassata saboda bai sassata ban ya tsufa Allah zai sha wahala in ya kalli tsofaffi zai ce yanzu wannan tsohon famanin sakatare ne eh wallahi ni ba za ta same ni ba ni ya taɓa disguising haka wallahi tankuna ne ya samu tankuna ya zuba kuɗi a jiki tankin ruwa aka shaƙe shi da nerori ba ku ji ba a rediyo a yola jihar adamawa cikin jimeta ya shaƙe tankunan ruwa ta ake ruwa ne yake tara saboda kofar gidan shi gashi nan zaka wuce da safe an yi layi ana ta bada ruwa sai ka dauka tankunan ruwan ne ashe bayan tankunan ruwan na nerori ne me yasa saboda zaka je yanzu ka samu tsohon commissioner of finance kusa da gidan wannan mutumin tsohon commissioner of finance na lokacin barde in ka je ka same shi zaka je ka same shi a kofar gida gurgu ne ya zama kamar bara ike a kofar gidan shi commissioner of finance na lokacin barde shekara talatin da biyu ko talatin da uku da ka wuce gidan wannan da aka samu yanzu sai ka je ka same shi gurgu ne kafa shi daya ya dan harɗe haka ya zauna a kofar gida sai ka dauka bara yake to zai dubi to ni in zama haka a la haula wala quwwata illa billah sai wa kanshi fatawa ku rinka kyautatawa sayyidina umar abin da yake nan mutum ya yi aiki sai a kyautata mishi sai ka ga mutane suna jin karfin gwiwa kafin ya gama aiki yana da gida yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma yanzu kasashen mu su zama suna taimakawa suna zama agencies na zalunci sai ce an zo an kawo wata hukuma kai ma'aikaci za ka rinka ba da kaza na health scheme na wane ne insurance scheme a ta cinye wa ma'aikata kuɗi daga ƙarshe in ka fita shikenan ba wani abu sannan ba wanda zai saurari kukan ka fa sai dai kai Allah ya isa Allah ya kyauta harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah yana tausaya wa ainihin mu'minai kuma yana tausasa musu sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan wa qaulihi da kuma inda Allah madaukakin sarki yace wa innaka la'ala khuluqin azim manzon Allah kana da kyawawan halaye na girma da mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa mutunci an fi ganin halin mutunci a wurin shi fiye da yadda za a gani duk wurin wani mai mutunci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam jama'a wannan yana daga cikin ainihin tattaunawa da malam ya karshe sai ce wa minha ma kana alaihi sahaba min quwwatil imani wa kamalil ittiba wannan hadisi ya nuna irin yadda sahabbai suke da karfin imani da kuma matukar biyayya ويتمثل ذلك في مدى التزام هذا الصحابي جرير بن عبد الله